بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسي نترى cikin darussanmu daga al-muqadda yau muna litinin 17 ga watan jumadal ga watan dulqada shekara ta 1447 bayan hijira daidai da hudu ga watan Mai 2026. Al'imamu Zahabi ya ce, Waru ya anna malikan rahimahullahu kana ya tasiru da ta hadifi, wa ya tabakharu, wa ya taɓayyabu, wa ya basu thiyabahul hasana, wa ya zamur wa ƙara wasa kinata, wa ya zuburu manyar fa'u sautau. An ruwaito daga Imam Malik rahmatullahi alaihi. cewa in zai shiga majalisi yana yana cikin aljami na alkhatib idan yazo zai karantar kana ya tasiri yakan yi wanka ya tsafta littahadis bai zuwa majalisi aje yana warin rana ko a ga datti tare da shi wa yatabakharu kuma yana sa turare albakhur shine turare na hayaki irin khabbaza kenan wato za a ji kayan shi suna kanshin turare wa yatayyab sannan kuma yasa turare na ruwa shine tatayyab wancan na kaya wanda ake ake sawa akan hayakin turare sannan kuma da na ruwa wanda ake shafawa a jiki wayal basu thiyabahu alhasana kuma ya sa kayan shi mai kyau ya fito cikin kyakkyawar sutura kaga mu a yanzu akwai wanda suke ganin malami ya shiga mai kyau ma to dai tsoron Allah na taɓa yin wani rubutu da dadewa ina na a Facebook akan abin nan ba zan iya tana unwan din ba amma na jin hasiris ne guda uku akan wannan akan abin da ya shafi sanya sutura mai kyau da malamai suke bari zan sake dubo shi yana nan a cikin facebook na manta wasu ku hala sun gan shi ko eh wasu ku hala sun gan shi ina ma da wani rubutu da larabci akai ban taba na shara shi ba dai amma to ba laifi bane mutum ya sa kaya mai kyau idan yana so amma abin da ba so shine alfahari ko kuma sabu shuhura abin ya wuce kima amma ana so mutum ya shiga mai kyau in ma bayi da kaya masu tsada ya sa kayan shi wankakku na mutunci wanda za a gan shi a matsayin wato mutum mai mutunci saboda abin da yake yi na mutunci wa yalzamul waqara was sakina ma malik yana lazimtan natsuwa al waqar natsuwar magana was sakina da natsuwar gabobi baya magana haka a ci barkatai ko ya dinga ihu ko ya dinga zabira duk wannan bai dace da hai'ar malami ba malami ya zama a natse kare abin da zai kama da kama wani ɗan taɓaɓɓa haka ko ya sha wani abu haka da ya ɗanyi mai karo kuma gani sannan wasakina da natsuwa ta gaɓoɓi bayan natsuwa ta magana a imam malik a majalisun shi aka ce wasu saboda kwarjini da yadda wurin yake da natsuwa akwai mutumin da za a gama karatun shafi ɗaya amma yana jin tsoron ya juya shafi saboda ƙarar da takarda take bai so a ji ƙarar ya goma ce ya haƙura har sai ya samu wani yanayi sannan ya juya sha sannan ya juya takardarsa saboda natsuwa kaga wannan ya mutane majalisinmu da malami yana karatu ana hargowa wasu ma suna chatting wasu na buga waya wani ma yana sa malamin baki wani ya dinga dariya har yana kyakyatawa har ya faɗi daga zaune wannan ba ladabin majalisin ne bane kuma su malaman ne suke mai da majalisin ya zama kamar na dan kama majalisin ilimi ba inda za a zauna ne a yi ta dariya ba jama don ba gidan wasan gala ba inda an zauna ne ana so a samu natsuwa yadda mutum in ya tashi zai ji yanzu ya faɗa zu hankali da ilimi da natsuwa da tsoron Allah amma mutum ya tashi kawai malami ya zo ya ta abin nan ya ta ɗan kamanci har sai an dinga cewa jama'a don Allah a saurara a rasa yadda za a yi a shiru kuma shi ya bujiro da magana ta shirme musamman masu irin wa'azin nan na mata zai zo sai ya ruɗa wajen gabaki dai sai a minti sha biyar ana su mata masu natsu basu natsu wannan ba wa'azi ba ne da aka za ga ana ta yi amma matan ba su zama mutanen kirki ba masu sauran wannan wa'azi ba bai gyara su ba sau da aka zama mu kiyaye majalisun ilimi majalisi ne na natsuwa da sanin ya kamata wa yazburu man yarfa'u sautahu idan mutum ya ɗaga murya ma Imam Malik yana mashi tsawa ya mai tankiya idan ma kai tambaya lokacin tambaya bai Imam Malik zai sa a kama ka ko a maka bulala ko a kore ka ko wani dalibi da ya taho daga takanas ta Kano daga kasar Yaman ya taho ya zo gun maliku babu ijaza babu wanda ya turo shi hasali ma babu shi ta sai da filinta na gado ta ba shi kuɗi ya bi karabka saboda tsananin son ya kato a gun maliku da ya zo kawai shiga makarantar babu izini maliku ya ce a fita da shi a mai bulala aka fita da shi aka zane shi aka mai ta'aziri aka ci gaba da karatu ashe yana na a kofar makarantar yana ta kuka yana ta kuka wuni guda har yamma maliku ya fito ya ganshe ce wannan fa ce ni ne wanda ka sa ka bulala da su ce to kuma shine baka taba so kake a kara ma yace zan yin tafi ni da muka sai da filin mu na gado dan in zo in yi karatu a wurinka amma kuma in zo kaman bulala asarar ta mun yawa ai sai ba maliku tausayi ce to shikenan bara a baka yan hadisai ko ba yawa amma dai ba za a karbe ka babu kaida ba ba ma karban dalibai babu ijaza wato babu wanda ya ba su tazkiya sai ba shi wasu hadisai guda shida bakwai ce to kaje ka kai asara gaba ɗaya ka koma garinku kaje ka an su ta zikiya ta kamar yanzu mutum ne ya ce tun da dai shi yana son ya zama likita dole kawai ya tafi gaɗau dole a saka shi a faculty da medicine a gaba za su da zai yi ba baka da jam baka da post UNE baka da komai baka da O level duk yadda ka so a saka ba za su saka ba sai dai a baka hakuri ko kuma science za su kama kanka da su yau abin da ya faru da shi kenan to maliku haka yake in kun tuna mun karanta altafin mu na na last daura cewa wani yazo yayi tambaya ko maliku yace a kama shi ruga da gudu shi ba mai wasa a makaranta baya baya tolerating rubbish to haka yake so malami ya kasance kaga wannan malikiya ce kenan ko wa yurattilul haditha zai karanta hadisin dalla dalla wa qad tasammaha an-nas fi hadhihi al-asari bil isra'il madmum a waɗannan shekarun mutane sun ba da dama ana yin sauri wanda yake abin zargi ba za a karanta abin tartilan ba sai dai a yi hazar a yi ta karantawa ana cinye harufan allazi ya fa ma'ahu ba'adul alfazi wanda ba za a ji cikakken lafazin ba tare da shi wasama'u haka za la maziyata lahu alal ijaza irin wannan jin karatun bai da bambanci da ijaza balil ijazatu sidqun ijaza ma gaskiya ce wa qauluka sami'tu aw qara'tu hadha al-juz'a kullahu ma at-tamtamati wa damji ba'd al-kalimati kadhib idan kuma kace naji wannan karatun dukan shi baki daya amma ya zama an yi gaggawa shine tamtama ana ina wa damji ba'd al-kalimati ana saka wasu kalmomi cikin wasu me ko a ce sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu sallallahu irin wannan ana cinye harfa to wannan kagan ka ce kaji duka ko kai ƙarya waqad qala an-nasa'i fi lati amakina min sahihi imamu an-nasa'i ya fada a cikin wasu wurare da yawa cikin sahihin sa wasu malamai suna itlaqin sunan sahih ga as-sunanul mujtaba na imamu an-nasa'i tace as-sughra din ke eh suna kiran shi da suna haka kamar da ibnu hajar ya fada a cikin an-nukat wa zakara kalimatan ma'anaha kaza wa kaza nasai yana cikin bada hadisi in ya zo kan wani wuri da bai ji daga bakin malamin cikakken abu ba sai ka ji ya ce wadda kara kalimatan malamin mai ya ambaci wata kalma ma'ana haka za waka ba wa kana al-huffadu ya aqiduna majalisa lil imla malamai in suka kware suna kulla majalisin shifta majalisin karantar da hadisi sai malami ya zama gagari ya zama bujumin malami malam kai mai tambayan bujumin malami ko to sai sai ba sai majalisin imla me ma'anar majalisun imla'i idan ya zo ko dai a tsara wato topics da za a yi magana a kansu misali yau za a yi karatu ne akan birul walidai sai ta kararo hadisai akan birul walidai ko kuma za a yi karatu ne akan tauhidi sai ta kwararo hadisai akai haka dai haka dai haka dai shi suke cewa al'imla wasu malaman sun yi shi da yawa kamar ibn hajir a zamaninsa ya yi wannan anan ne sharhin littafin azkar da muka ambata na tajul afkar min sahihil azkar wannan yana za a kawo hadisin da nawawi ya kawo a cikin littafin azkar shi kuma ya fara shiftar isnadojin da yake da suna hadisin sannan ya sharhin hadisin da ma'anarsa da fikihunsa wannan majalisi ne na imlahi imamu zahabi shi ma yayi malamai da yawa suna yi a yanzu abin da ya fi sauki shine majalisul imla sai a karantar da kutubu sita akalla akalla a ce a gari da ake da ɗaliban ilimi ko ina sun bi ta kan kutubus sita bukhari muslim abu dawud har zuwa su. a maimakon a zauna a ita cece ku ce ana ta gaddama to malamai suna yin wannan wa hadha qad udima al-yawm yace yanzu ko an rasa wannan wannan mai sunan shi wannan al'ada ka gani kenan duk da yake shi kanshi malamin eh az-zahabi ya raya wannan daga baya haka nan bayan shi su iraki su ibn hajar su suyuti da makamantansa kuma har yanzu ana ci gaba da raya majlisul imla a wurare da makarantu da garuruwa idan ka je kasashe irin Mauritania suna yin wannan kasashe irin Saudi Arabia Kuwait kasashe irin Masar kasashe irin India da sauransu ana yi a nan Najeriya ma ana yi akwai majalisu da dama na imla'i daga cikin malaman da suka shahara da wannan akwai Sheikh Dr. Kabiru Maru Malam Kabiru Maru yana da majalisu da yayi da yawa na imla'i da tafai yayi Bukhari yayi Muslim yanzu yana yin Tirmidhi ya yi tsaye na bin huzaima ya yi littattafai da yawa akan zauna a yi wannan majalisu wannan kuma alkhairi ne wata rana muna irin wannan majalisun da wasu malamai suka kawo ziyara larabawa ne in ka ga yadda suke murna kamar su kuka suka ce yanzu su da suke kasashen larabawa ba su taɓa gani irin wannan karatun ba su taɓa gani ba ma a rayuwarsu kuma su ma malamai ne kuma majalisi ne babba ɗalibai suna halarta da yawa ɗaruruwan ɗalibai suke halarta daga wurare daban-daban wanda za a yi next za a yi shi ne a garin guru ƙarshen shekara na insha Allah za a soke sunan tirmizi daga nan kuma za a sake sa wani littafin haka yake za a yi ta yi ha'a mutu ba gama tirmizi ba sauran majalisi daya to da haka majalisul imla yana da kyau a kulla shi akwai na jama'a idan wanda malamin da ya kai ya kulla din bai kulla wa mutane shi was-sama'u bil imla'i yakunu muhaqqaqan bi bayan al-alfazi lil musmi'i was-sami a majalisin imla'i ana so a kulla shi a tantance masail na ilimi ana bayani ana fitar da fa'idoji kowa yana bararrajewa dan kowa ya tashi da fa'ida a tashi da nauyi ba wai kawai za a yi ta karantawa ne kamar yadda ake irin saukan nan ta ta'adda'a a ce daga zama nan zuwa yanzu an raba izu 60 anan kowa ya karanta izu daya a yi adda'a shi kina kulle a ce to an sauka ba irin wannan yake so wannan wani abu ne daban da aka kikiro daga baya wani tajannab riwayatan almushkilat mimma la tahtamiluhu qulubul amma ana so malami ya guje ma ruwaito abubuwa masu iskali masu rigingimu wanda zukatan jahilai daga magarin mutane ba sa iya ɗauka wannan ma daga cikin da muke samun kurakurai sai mutum kawai zauna ya fara karanta da wata mas'ala wadda ta jawo rikici mas'ala akan hadisan iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mas'ala akan fana'un nari mas'ala akan kaza waɗannan karatuka ana barin su ne lil khawas fa in rawa zalika falyakun fi majalis khassa to kaji ma magana in haza karanta da wasu hadisai masu matsaloli masu rikici waɗanda jahilci ya sa mutane ba sa iya yadda da hadisan kai tsaye to ya zama a majalis ne na hawas na ɗaliban ilimi wanda basirarsu da daɗewarsu da gogewarsu ta kai su iya fahimta wannan abu kuma shi ma ya zama karatu ne kawo kai ba wai ka za a ji a ɓuncino matsalar ne don a tada rikici da zaune tsaye ba na fata muna ganewa wa ya harumu alaihi riwayatul mawdu'i bai halasta kai riwayan hadisin ƙarya ba wa riwayatul matruhi da hadisi wanda yake munkari illa an yubayyana hulin nasi da yahzaru sai dai ya bayyana wa mutane dan su guje shi sawa'un wannan a cikin karatu ne ko a cikin huduba ko a cikin wa'azi ko a makabarta ko a wajen daurin aure ko a wajen sulhu bai halasta ga hadisin da baka san a ya inganta ko bai inganta ba bai halasta balantana kuma wanda ka san ƙarya ne kaka sake ka zo kana kanta da mutane hadisi a ji kana kanta da hadisan ƙarya ويشترط العدالة الثقة وأكتم ثقة يشترط العدالة في الراوي كالشاهد mai riwaya dole ya zama mutumin kirki adili kamar yadda mai ba da shaida ake so ya zama adili mutumin kirki kamar yadda muka ambata yana da alaka da zamani da wuri akwai abubuwan da thawabit misali imani musulunci kula da ibada wannan thawabit ne ko ina dole ya zama haka mutumin da kwata-kwata ba a san inda yake yin sallah ba ba a san masashin da yake sallah ba kaga wannan ba za a ce mishi amintacci ba haka wanda bai yin azumi ramadana ya zo bai yin azumi ce ana rana a azare shi ba zai azumi ba kaga wannan wannan mutum banza ne wannan ba mutumin kirki bane dan ranar da ake azare ya bata kai ta makka da madina ba kuma su ma sun yi azumi to haka sai kuma akwai wanda suke ba sawabit ba suna da alaka da gari da mutane na yanayin al'ada da yanayin mu'amala da yanayin zamantakewa akwai garin da idan mutum aka taba samun labarin ya taba sakin mace to ba zai limanci a garin ba su agunsu duk wanda ya sake taba sakin aure to maslubul adala kuma kaga sakin aure halas ne halas ne qur'ani ya yadda a sakari zai kawo kunce kuncen kai Allah cewa mai aure zai wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa adatu ila wannan kintara in kaga wata wadda taimaka ta gida ba taimaka ba za ka yi hada biyu ba sai ka salamu wancan ka aure wannan kenan ba ruwa na fa ina ba ku bayani ne kawai yau ban ce ku je ku yi ba daga rubi su sai ma da hankali gara ka gura da ɗaya ko ka ci gaba da salati sauran lokuta to amma ko wanda suke ganin duk wanda ya taba sakin mace to ba za a bashi limanci ba ba za a bashi aure ba da sauransu akwai wanda akwai garin da malami bai shiga kasuwa har yanzu a kasar Borno ba a so a ga alan gubro a cikin kasuwa irin masu tsangaya ɗin in aka gan shi haka duk da zamani ya canza za a yi ta gulman shi cewa baya rike mutuncin kansa a je a ga ya shiga kasuwa layin yan fura da layin yan hatsi da layin masu sai da fara din nan ya wulakanta kansa kuma kaga ya halasta a musulunci ko mali hadar rasulu ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq to amma mutane suna da al'adunsu da sauransu kuma dole a lazimci mu'amala da su based on waɗannan al'adun akwai wuraren da misali yanzu ba mu da muke rayuwa cikin jami'a ba tsakani da Allah za ka iya yadda ka ga malami da coat suit da necktie kan shi ba hula ka yadda cewa musulmi ne mata kuna Allah ba zama yanzu a nan azari aga mutu aka dace arne ne kawai za a ce hala kuma laksara ne a nan ga ɗaushe yana ganin shi barista ne ya shigo gari ya ce wani arne ne zonin shagon yana cike wani abu kaji sheki hausa kuma yake ko musulmi ne hala ma'aikacin banki ne ko ma'aikacin ko lauya ko wani abu amma saboda wannan shigar da ya anan ba al'ada mu bace amma wallahi in ka je misra zaka gansu da wannan shiga ko malamai ne in ka je tunis in ka je morocco zaka gansu kai yanzu a kasashen khalij ma zaka yi gani to da aka sai an lura da waɗannan duka suna cikin abin da ake ganewa wajen adala wayamtazu as-thiqatu bid-dhabt wal-itqan ana su kuma zama an ce mutum thiqa yana da hadda yana da ƙwarewa ilimi fa in fa in dafa ila zalika al-ma'rifatu wal-iktharu idan bayan ƙwarewa da iyawa da haddacewa ya zama kuma malami ne masani wanda yake da karatu mai yawa fa huwa hafiz shi ake ce mahafiz malamin hadisi aka ce mashi hafiz to ya kai matuƙa ke wasu malamai suna ganin daga ibnu hajirin rahmatullahi alaihi ba a sake yin hafiz ba wani ita ce maganan al'allamutu ahmad shakir ya ce tun da ga ibnu hajirin ya faɗi ya mutu ba a sake yin malamin da ya kai matakin da za ce mashi hafiz ba wannan ra'ayinsa wasu suna ganin an yi wasu a bayansa su siyuti su sahawi har zuwa wannan zamanin amma dai a wannan zamanin galibi akwai karancin su kuma rashin su to in ka zan cewa na alhafin to shine ya kai wannan matsayin yana da ƙwarewa yana da hadda yana da ilimi ya iya ya shiga ya fita a cikin hadisai sai a ce hafiz a ilmance ba a cewa makarancin alkur'ani hafiz a ilmance sunan shi ko dai alƙari idan mahaddaci ne ko almuqri idan malami ne yana karantawa ko almujiz idan yana bada ijaza amma mun zai gance hafiz sai ka tawa kaga zaka ga malamin hadisi sai ga wani wai dan musabaka ne hafiz ka ji takeici ka rasa yadda zaka in ka ce ba haka ba a ce kai ma hasadi ne to ya gayya dole zaka yi shiru ka san mun saba da anan kasa mun saba da awo da wasu sikeli iri daban-daban ba irin na duniya ba to haka da haka mutane suke shan wahala a cikin Najeriya eh dama akwai na hadisi mara inganci da ake cewa ka tausaya ma jahili a cikin malami a cikin jahilai tausaya mishi yana cikin ukuba ka tausaya ma mai kuɗi da kuɗin shi sa ƙare ka tausaya ma mai sarauta wanda sarautar shi ta kubuce mishi kamar wanda aka yi zaɓe ya faɗi misali amma hadisin bai inganta ba amma kaga ya dace da gaskiya ya ko wasiqatu tabaqatun malaman hadisi kala-kala ne su siƙat ɗin akwai na sama wato gaggan kenan akwai matsakaita akwai na ƙasansu fi zirwatiha walhufazu ɗabaƙatun ɗabaƙatun wato matakai-matakai fi zirwatiha a can tsororuwa zirwatu sanamiha akwai abu huraira a cikin sahabbai kenan shine hafizus sahaba haka ibnu hajar ya mai take a cikin al'isaba cewa hafizu sahaba da cikin littafin takaribu ta habib to a cikin sahabai ba a yi mutumin da ya karantar da hadisai kamar sama ya da hadisai sama da dubu biyar kuma ga shi ya rayu da annabi sallallahu alaihi wasallama kawai shekara uku daga shekara ta bakwai zuwa ƙarshen rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma ya roki annabi ya mishi addu'a ya sauke bargon shi ce ina so duk abin da naji in haddace nabi ya mai addu'a ya tofa mai ce dauka kamar daga nan bai sake manta komai ba yace da Abdullahi dan Amr dan As yana bashi tsoro saboda shi kuma fa innahu yaktubu wa ana la aktub saboda Abdullahi dan Amr dan As shi dan boko ne ka san ko aji ne akwai mutumin da zaka saboda yawan tambaya da yake sai a dauka wani mata ne sai an zo semester an rubuto result a gashi kawai rigima ce kawai karambani ne da shi to yana bashi tsoro amma duk da haka ga Abdullahi dan Amr dan As hadisan shi dubu biyu ne da wani abu ya firgita Abu Hurairah ne kawai saboda he's serious yana rubuta komai to shine je annabi mai wannan adda shi kuma ya haddace su sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu zaka ga cewa yan bid'a suna harin sa saboda in sun kada shi sun kada sunna ba dan kadan ba haka ma yana cewa na karantar da rabin abin da na sani sauran na boye su inda na fito da su da za a datse kaina sai na bura rayar shi ka ta nawa ne bayan hijira hamsin da shida da tara sittin fiye khilafu kamar da aka yi saɓani game da sunansa ko ala akwalin kamar nau'i yake cewa sama da suna arba'in asharuha abdurrahman ibn sakhar wafi tabi'ina a cikin tabi'ai malami mafi shahara cikin huffadu tabi'in shine ibn al-musayyab sa'id ibn al-musayyab ku je da na karanta musayyab mutanen makka mutanen madina su ne suke cewa musayyib bil kasri amma ana rubuta ne musayyab kamar yadda malamai suka faɗa in ka koma annawi cikin tadhibul asma'i wal lughat ibnu as-sam'ani a cikin al-ansab sannan az-zabidi a cikin tajul arus da ire-iren su duk sun yi bayani akan ya sunan yake cewa da fataha ne musayyab ma'anan musayyab asali daga asa'iba din nan da ake cewa asa'iba ita ce dabba wadda ta ta haihu yatta ma ta haihu tana da jika jika ma ta haihu sai a ware ta a ce wannan ba a ci ba a hawa ba a siyarwa ta yantu su ma larabawa suna da wannan al'adar sai su yanta mutum a ce to an bashi ya hidima ga gunki shi sai su ci mishi musayyab sai aka ce shi sa'idu yayi addu'a ya ce sayyaballahu man sayyaba abi duk wanda ya ce babana bawan gunki ne Allah kamar da shi bawan gunki da kuma sai dan musayyib yana cikin mujabud da'awa eh al-imamu ibnu abi dunya da littafi kitabu mujabid da'awa ka san shi ko ka san littafin kuma kai ne je ka shiga malta mai ibnu abi dunya ba mujabud da'awa juz'i haka kaman bulugul maram yana labarin mutane da Allah yake amsa addu'a su kamar yankan wuka sai ake tsoron karka je kana cewa baban shi musayyab wannan da ta kama ka amma sunawi suka ce ba komai adda ma bata adda bata inganta da gare shi ba sannan kuma fadin da ake ba haka ake nihi ba suna ne kawai saboda ka ba laifi a ce musayyab ba laifi a ce musayyib sannan kuma yana daga cikin kuskure dan ka ji wani ya faɗi ɗayan ka ce mai jahili dan kai baka san ɗayan ba ya rasu shikata 94 bayan hijira ko? Eh 94. Wa fi sigarihim a cikin sigaru tabi'in akwai az-Zuhri, Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. Al-Imam az-Zuhri wannan wani jabalun ne min al-jibal. Ya rasu 123. Ibn Shihab yana daga cikin manyan malamai da suka taskace ilimin sunna yana da riwaya sama da guda 80 da shi kadai ya karanta da ita wanda inda ba dan shi ba da tabbace a duniyar musulunci ya taba shiga cikin bala'in yunwa da talauci da bashi wanda aka haka ya gudu daga Madina ya tafi kasar Sham ya je gun Halifa Al-Walid ibn Abdul Malik ya je ya nemi agaji ce kai waye ya ce ni wani dan wani dan wani ba Quraishi ne ce me ya faru ya ce bashi ya mun yawa taimaka mu so kaga babu laifi gun tabiya mutane bashi ya shi amma yanzu ciwo mutane bashi take yi ko sai ya sa aka lissafa duk wanda suke bin shi bashi aka aika musu da kudaden su gaba daya zai godiya ya kuma ya ce ai kuma ka zo kenan zauna anan ka ci gaba da karantar da mu to daga nan ya zama malam fada a aka mai mukami an bashi ya taba yin CG za a ce kenan ko CP CP shine commissioner ko AC ne me sunan shugaban yan sanda IG ya taba yin IG shugaban yan sanda na gwamnatin Banu Banu Umayya to akan haka wasu ba sa sarewa ya shi sai me zami da riwayar mutumin da ke sa uniform wai dan sanda suke bi kamar dan hizba dan sanda ne sosai fa masu kawo mutane su dake su su kulle su su kai su gidan yari wasu ne yan sanda ba su kai su gaban alkali to ibn shihab az-zuhri kenan babban malami ne Allah ya gafarta masa wa fi atba'ihim fi atba'i tabi'ina ka sufyan sufyan ibn sa'id al-thawri kenan an yi itlaqin sufyan fa ibn sa'id ne as-thawri kuma akwai Sufyan ibn Uyayna al-Mujawir bi Makka kenan Sufyan ibn ibn ibn Sa'id al-Thawri ya rasu 161 shekara ɗaya suka rasu da da wani kenan hmm da wani suka rasu shekara ɗaya da shuba Riyas din shuba thank you very much to ya rasu bayan rasu shuba da shekara ɗaya ga ma shuban na a gaba ko shuba ibn al-hajjaj al-ataki al-basri eh wanda shine shi ya gyara gaba ɗaya ƙasar basra mai ta ƙasa hadisi ta bambanta da sauran garuruwan iraki waɗanda ake zolayar su akan cewa ba su da hadisi irin kufa da wasit ana zolayar su mutanen hijaz suna yawan zolayar su a ce ba su da ilimin hadisi to shuba shi kan wasu ilimin hadisi shuba malami ne wanda yake bayi da wasa zai iya tashi a aji ya mammare ka kai shirme ba abin da ya dame shi da kuma ci gaba da karatun shi wata ya taba yana daga cikin ɗaki yana taje gashin kansa zai fito sai ji wani ɗalibi yana muraja a hadisi a waje yana kuskure ya fito ya rarrankwashe shi ya mai fada ya kuma ya ci gaba ya karasa shirin shi ya fito sai da ya fito ya sake ganin shi ce me faru da kai ce bala kai ne ka buge ni so Allah na manta ma na buge ka kai hakuri shuba ibn al-hajjaj ya rasu 160 ko waɗannan su ne a ƙaranu malik kenan a tuba'ut tabi'in amma za ga maliku ya yi ta'ahuri wajen rasuwa ya rasu 179 kaga su bayan rasuwarsu da shekara goma sha wani abu ke malik ibn anas al-asbahi shi an haifi maliku 93 ya rasu 179 ma malik ai ba sai an magana kan shi ba mu zarar hijira in ka je ka gatar da mashi a cikin sura alamin nubala littafi ne mai zaman kanta ta fi shafi 80 ita kadai tarjamarsa saboda maliku kamar da suke cewa malikunin najm maliku tauraro mutane ba san imam malik ba suna raina ilimi jama'a al-imam al-bukhari idan yana da hadisi daga malik duk babin da ya bude saboda girmama maliku ba zai kawo wani hadisi ba sai ya kawo rai Imam Malik saboda darajar Imam Malik yana da hadisai biyar a babu yana da riwaya daga Imam Malik to dole zai fara kawo ta a babu saboda kabbir kabbir thumma ibn al-mubarak thumma ibn al-mubarak wa yahya ibn sa'id wa waki' wa ibn mahdi sai kuma wata dabakata Abdullah ibn Mubarak al-Hanzali ya rasu 181 Abdullah ibn Mubarak yana daga cikin malamai zuhadu Allah ya mai kuɗi da wadata kuma yana da kyauta yana da kamfani na kai mutane aikin haji kamar yadda a ce traveling agency ke da mutane suke haɗa kuɗi sa ajiye a wurinsa ya tafi da su aikin haji ya je in ya je zai ba su kuɗi su ya ba su masauki ya ba su abinci sannan ya ba su kuɗi su yi siyayya su yi tsaraba idan aka haɗa karabka aka dawo gida sai kuma a sa ranar walima da za a zo kowa ya ciri kayan shi sannan kuma sai ya dawo musu da kudin su aka yake sai ya dawo musu da wani percentage na kudin su saboda Allah ya mushi wadata Abdullahi dan Mubarak kenan alhamdulillah shi kuma ba a ganin yanayin shi kamar yanayin masu kudi a rigarsa ko abincinsa ya fi kama da ustazai waya ibn sa'id al-ansari kenan shi kuma ya ɗan riga su mutuwa ya rasu 143 wake wake ibn al-jarrah wake ibn al-jarrah ɗaya daga cikin manyan limaman malaman ƙasar kufa ya rasu 197 wa ibn mahdi abdurrahman ibn mahdi kenan ya riga waki wa rasuwa da shekara goma irin naka ko mukarram 187 kenan kaba ku ce kawai ku rubuta ku dinga ta hakiki ta yi wasu akwai kasan kwakwalwa ta riga ta ta motsi ibn mahdi 97 anaka ta kwakwalwa ta 187 waki'u shi ne 197 amma ta yi na canza musu ne shi zana ce ku dinga dubawa ko ku rubuta ku je ku yi ta haƙuki karku biye ma wannan da'ifin malamin nauku sun maka ashabi haƙula'i sai kuma ɗaliban waɗancan kamar wane kabinil madini ali ibn abdullahi ibn madini kenan wannan babban malamin imamul bukhari da bukhari yake cewa ban taɓa raina kaina a gaban wani malami kamar yadda na raina kaina a gaban ibn al-madini ba 234 naka akwai ne a jikin taƙiƙinka ka dinga duba mana wa ibn ma'in da ya ibn ma'in ya ibn ma'in yana daga cikin hufazul hadith da kuma wanda suka shahara da zarhuwar ta'adil ya rasu shekara ta 233 bayan hijira abokin imamu ahmad ibn hanbal ne dukkanin su riga amma dan hambali rasuwa shi ya rasu 241 haka ne ko wa ishaqu da ishaqu ibnu rawiya ana cewa ibnu rahawayhi ana cewa ibnu rawiya da ya halasta shi kuma 238 wato bayan rasuwan ibnu ma'in da shekara biyar kafin rasuwan ahmad ibnu hanbal da shekara uku wa khalqin da wasu wasu halittu sawayin waɗannan sumal bukhari sai kuma al-kabshu natah muhammad ibn isma'il al-bukhari abu abdullah sahibus sahih ɗaya daga cikin jibalul ilm shi kuma 256 wato bayan rasuwar malamin sa Ahmad dan Hanbal da shekara 15 wa abi zur'ata da abu zur'atar razi abu zur'a dama inda za ka lissafin sa'annan bukhari to bukhari abu zur'a abu hatim abu dawud wannan su ne sa'annan buhari wajen irin ɗabaƙan malamansu da ƙwarin ƙwanduwa iliminsu amma falala kuma ta Allah ce waɗannan mutum biyu abu zur'a da abu hatim abokan bukhari ne da daga baya har ma sun ce waye da yifi haka suka faɗi a cikin littafinsu aljarwa ta'adil na ɗansu abdurrahman zahabi ya musu raddi sosai akan wannan magana kuma kawai rayuwa ce yau da gobe ce abu zur'a shine wannan da ya cika da kalmar shahada da isnadi din kun tuna labarin ko kan mu tsawaita to shi ya rasu 264 an haife shi 207 bayan hijira abu zur'a tarrazi abokinsa shine Abu Hatim su biyun nan sun fita yawon neman ilimi ne suka dade ko da suka dawo sai ya zama sun riga sun tsufa za su yi wani abin arziki ba sai dai kawai su yi rubuce-rubuce ba kuma saboda shekaru ba saboda wahalar duniya da suka sha akwai inda suka sha fitsari akwai inda suka ci kifi rubabbe akwai inda suka yi sallama da juna cewa mu hada a lahira suna jira su ji sun mutu Allah ya ba za su mutu ba kamar yadda kasan dai mutane masu zuwa libya ta sahara din nan abu hatim ya rasu 277 abu dawuda sahibul sunan wal marasil wa kitabul qadr ya rasu 275 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam muslim ibn al-hajjaj al-qushari an-naisaburi rasuwarsa 261 haka ne thumma an-nasa'i abu abdurrahman an-nasa'i a cikin ashabul kutubus sita al-imam an-nasa'i shine karshen rasuwa ya rasu shekara ta 303 a farkon karni na hudu sai kuma Musa bin Harun al-Hammal kenan al-Hafiz Musa bin Harun al-Hammal ya rasu kafin Nasa'i 294 an haife shi shekara ta 214 214 waye mutu 214 kuwa hmm waye rasu 214 Salihu Jazara Salihu bin Muhammad kenan ana ce mai Jazara ne saboda wani kuskure da taba samu akwai hadisin na Aisha cewa kanat kanat tastarqi min al-humma shine asalin hadisin tana yin tofi na zazzabi sai wani ya rubuta da babu dugu sai rubutun yayi kama da khazara shi kuma da kanta sai kanta ji da jazara aljazara jam'u ƙilla na jazar na aljazar shi ne kwakwa kwakwa sai da ya karanta sai aka mai dariya a aji shi gane sai suna ya bi shi sai aka sa mai suna to hai sunan ya bi shi ana ce mai salihu jazara babban malami ya rasu 293 bayan hijira wabin khuzaima imamul a'imma kenan al'imam Muhammad bin Ishaq bin Khuzaima, sahibu sahih, shi rasuwarsa a shekara ta 311, an haife shi shekara ta 223 bayan hijira ta manzo Allah sallallahu Alaihi Wasallam. Aka haife shi, al'imam Ibn Khuzaima, mai kitabu Tauhid da Asahi, sai kuma a Thumma bin Sharki shi ne Ahmad ibn Muhammad annai saburi wannan shi ne mai riwayar sahihu muslim shi ke riwayar sahihu muslim kusa alba muslim ya ɗalibai da yawa amma sahihinsa wannan malamin shi ya shahara da ruwaito shi ya rasu 325 ba kama alimamu abu dawud ba alimamu abu dawud mutane da yawa su ruwaito sunan ɗinsa akwai mashahuriyar riwaya wadda ita muke aiki da ta yawanci ita ce ta abin nan ya sunan shi abu ali al-lu'lu'i wanda ya rasu 333 akwai riwayar ibnu dasa abubakar ibnu dasa akwai riwayar ibnu al-arabi akwai su da yawa akwai abul hasan al-qayrawani akwai riwayan abu dauda suna da yawa amma da wannan sa cikin mashurai ibnu dasa al-lu'lu'i da ibnu al-arabi da makamantansu shi muslim wancan shine ibnu sharqi shine mafi shaharanta wa mimman yusafu bil hifdhi wal itqani ba'da haula da gaske waɗanda ake zigawa wajen ilimi da gogewa bayan waɗancan jama'atu min as-sahabati wat tabi'in ai kaga ya faɗa sahabbai tabi'ai atba'ut tabi'ina mandunahum manduna mandunahum go sai ƙara kuma ya dauko kuma daga zamanin sahabbai yace akwai malamai da yawa cikin sahabbai da tabi'ai sauransu da ake ziga su cikin sahabbai misali bayan Abu Huraira akwai su Aisha radiyallahu anha akwai Abdullahi dan Umar akwai Abdullahi dan Amr dan As akwai Abdullahi dan Abbas akwai Jabiru akwai Anas waɗannan guda bakwai sune al-mukthiruna minas sahaba ko wanda kowa riwayarsa ta wuce guda dubu akwai na ƙasa da su irin su abin nan su Sayyid Abu Sa'id al-Khudri irin su Amr dan As irin su ummu salama su hafsa duk gasu nan sai ka kuma cikin tabi'ai ma baya ga sai dan musayyab akwai wasu tabi'an da ba ambata ba malamai ne da yawa suna nan a cikin mutanen ƴaƴan sahabbai da ƴaƴan tabi'ai ga su yace kaman ubaidullahi ibn umar akwai salim dan gidan abdullahi dan umar tabi'i ne shi ma akwai urwatu bin zubair akwai wannan abin nan ƴaƴan abu sai al-khudri suna nan da yawa su ja'afar su fulano fulano wajen su shida su mus'ab su muhammad dukan su suna cikin ƴaƴan tabi'ai ƴaƴan sahabbai tabi'ai ne to sannan sai ya ce wa ibn aun ibn aun shine Muhammad ko Muhammad Abdullahi ibn Aun kai Abdullahi ibn Aun ibn Arta Abdullahi ibn Aun ibn Artan al-Khurasani akwai Mis'ar Mis'aru ibn Kidam al-Hilali Abu Salamata al-Kufi kenan Mis'arul Kufi akwai Za'ida Za'id summa Za'ida ibn Qudama Za'id ibn Qudama al-Thaqafi wanda ya rasu ne a halin yaƙi ya je jihadi a ƙasar Rum ya rasu shekara ta 162 bayan hijira wannan yanzu rukunin atba'u tabi'ina ne kin wallayf al-imam al-layf ibn sa'ad al-misri ya rasu 175 ya riga imam malik rasuwa da shekara hudu Allais babban malami hashafi yana cewa Allaisu afqahu min malikin illa anna ashabahu lam yaqumu bi Laisu yafi maliku ilimi amma dalibansa basu tashi suka yada ilimin sa ba saboda al-Imam Lais irin misalin da muka dazu kasuwa ta galabaici ilimin sa malami ne dan kasuwa international business businessman yana da jirgin ruwa da yake daukar mai kaya yana keta ƙasashe da garuruwa yana sai da abubuwa iri daban-daban kayan abinci kayan sutura da sauransu da makamai di yana sayarwa babban ɗan kasuwa ne irin import and export ɗin nan ne wannan ya galabaici iliminsa wa hamad ibn zaid hamad ibn zaid ibn dirham akwai hamad ibn zaid ibn dirham akwai Hamad ibn Salama ibn Dinar su biyu ne kaga ɗaya sunan kakan shi Dinar ɗaya sunan kakan shi Dirham to yadda ake gane su ai kaga zinare na gaba da Dirham ko to in ka zo wajen nagarta su sai ka akkasa man ismuhu jadduhu Dirham huwa al-awthaq shine Hamad ibn Zaid ibn Dirham wancan kuma Hamad ibn Salama ibn Dinar da dan gidan Zinare da dan gidan Azurfa Hamad dan Zaid da shi da Maliku sun rasu shekara ɗaya ne 179 akwai wa min ba'dihim summa Yazid ibn Harun al-Hafiz Yazid ibn Harun ya rasu 206 wa Abu Usama Abu Usama shine wato wanda ake ce Muhammad ibn Usama al-Kufi din ka jance Abu Usama isnadi shi ake nufi ya rasu 201 wa Gundar Muhammad ibn Ja'far Muhammad ibn Ja'far al-Basri babban dalibin Shu'ba din ana ce mishi Gundar wato Gundar mai gundiran mutum kenan ko ko a ta aka samu kalmar nan ne mai bala'in naci ne ya matsa wa malamin da tambaya da kwarzaba da shishigewa da takurawa mutane sai ce mishi uskut ya gundar shi gan dalibai suka ce mishi gundar daga baya sai zama duk mutum mai suna ma irin nashi ko sai a ce gundar Muhammad ibn Ja'far a cikin riwaya masu suna haka da lakabin gundar su shida ne a bakarsa daban-daban kamar da da idan aka sa mutum suna Uthman kawai sai a dinga ce mishi shehu ko aka sa mai suna Abdullahi sai a dinga cewa mai Kano inda da manta wannan kasan mutane sa da ɗabi'a ta sa sunaye na yayi in ka ji an ce mai kano to abdullahi in ka ji an ce sahabi to abubakar a sakwata musamman in ka ji an ce binta ba fatima kenan ba binta rasulullahi kenan ake nufi ko wabin wahabin abdullahi bin wahab al-misri Abdullahi ibn Wahab al-Misri yana cikin manyan malamai da suke karatu a gun Maliku. Wa Abu Khaythama shine Zuhair ibn Harb al-Khurasani ya rasu 234 an haife shi 160 bayan hijira. Wa Abubakar ibn Abi Shayba sahibul Musannaf Muhammad ibn Abdullah kenan Abubakar ibn Abi Shayba Abdullahi sunan shi Abdullah ibn Abi shine Abubakar ya rasu 235 an haife shi 159 وابن نمير ابن نمير شيني Muhammad ibn Abdullah ibn Numair al-Hamdani shi ma haihuwarsa 160 rasuwarsa 240 wa Ahmad ibn Salih al-Misri ya rasu 248 an haife shi 170 bayan hijira kuma Abbas al-Duri Abbas ibn Muhammad ibn Hatim ad-Duri an haifi Malam Abbas a shekara ta 185 bayan hijira ya rasu 271 wabin wara muhammad ibn muslim ibn wara abokinsu abu hatim da abu zura ya rasu 270 aifish 190 wattirmidhi muhammad ibn isa ibn saura ta tirmidhi muhammad ibn abu isa muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi al'alamatu darir makahun malamin wanda ke da aljami ya rasu 279 an haifin shekara ta 209 ya rai shekara 80 kenan ko? ya gai 80? wa ahmad ibn abi haithama malan dan malam ga abu haithama can a sama zuhair ibn harb akwai ɗan shi Ahmad ibn Zuhair ibn Harbin shi ne wannan kenan. Ya rasu shi ma shekara ɗaya da Tirmidhi 279 wa Abdullahi ibn Ahmada ibn Hanbal kenan shi ma malami ne ɗan malami magajin babansa. Abdullahi ɗan gida Imam Ahmad ibn Hanbal ya rasu 290 Thumma ibn Sa'id ibn Sa'id sunan shi ana ce mushi a yahaya ko yahaya ibn muhammad ibn sa'id al-hashim ya rasu 318 wa ibn ziyad an saburi ɗaya daga cikin malaman al-imam ad-darqutni wanda shi kuma ya rasu 324 wa ibn jawsa ibn jawsa shine muhammad afwan Ahmad ibn Umair ibn Yusuf ibn Musa Abul Hassan mutumin Dimashka ya rasu 320 bayan hijira sai kuma ya ce wa ibn al-Akhram al-Imam ibn Akhram Muhammad ibn al-Abbas ya rasu 344 ثم أبو بكر الإسماعيلي الإسماعيلي آه أحمد ابن إبراهيم الإسماعيلي يارس أري أكو سبعين دقايا وابن عدي ابن عدي الجرجاني ملتافا الكامل في ضعفاء الرجال أسأل سنة ابن عدي شيني عبد الله ابن عدي يارس أري أكو دا ستين دبير أنا يفيش أري بيو دا سبعين دبقوي wa abu ahmad al-hakim wannan shi ake cewa al-hakimul kabir ya rasu 378 haife shi 285 bayan hijira wa ibn manda ibn manda mai sunan sunan ibn manda shi kuma ya rasu 395 an haife shi 310 wa nahawahu da makamantansa summa al-barqani al-imam al-barqani shine ahmad ibn muhammad rasuwarsa ɗari hudu da ashirin da biyar wa abu hazim al'adawi abu hazimin al'adawi sunan shi umar ibn ahmad ibn ibrahim sun malbai haƙi limamul bai haƙi dai wannan mai sunan bai haƙi ya rasu 458 an haife shi 384 yes وابن عبد البر الإمام أبو بكر ابن عبد البر ابن عبد البر النمري ابن عبد البر haihuwarsa 368 rasuwarsa 463 bayan hijira sai alhafizul humaidi humaidi guda biyu ne a cikin ilimi akwai abdullahi ibn zubair al-humaidi malamin bukhari min kibari shuyukhil bukhari zaka ga rasuwarsa 219 da wuriyar rasu to ba shi bane anan abdullahi ibn zubair al-humaydi in kaji buhari ya ce haddathana al-humaydi to abdullahi dan zubair ke shi kuma wannan abu abdullahi al-humaydi wanda shi daga baya ya rayu kwarai da gaske sunan shi muhammad ibn fattuh abu abdullahi al-humaydi shi rasuwarsa 488 wabin tahir da limamu ibn tahir muhammad ibn tahir alƙaisi wanda aka suna da suna ibn alƙaisarani shi yaro su ne 507 an haife shi 448 sun masilafi ba a salafi ba a silafi nisba ila silaf sunan gari ne ba a salafi ba ne wannan sunan shi abdulkarim ibn muhammad ibn mansur shi ne abu sa'adin sorry ahmad ibn muhammad shi ne a salafi abdulkarim shi ne wanda ke bai da shi shi ne ibn samani a salafi yana da littafai da yawa akwai littafin sama shahuri na ansab shi ne ya rasu shida. ibn sam'ani shi ne abu sa'adi a sam'ani mai littafin kitabul ansab shi ma ya rasu biyu. wa abdulkadir mala abdulkadir ar-ruhawi kenan walhazimi abubakarin alhazimi sunan shi Muhammad ibn Musa Abubakar ne al-Hazim mai magana kan shi je mai kitabun littafin Shartul A'immat Sitta kun tuna shi je mu ambace shi ya rasu 584 thumma al-Hafiz Diya Abdiya'ul Maqdisi mai Muktara Diya'uddin Muhammad ibn Abdul Wahid al-Maqdisi mai littafin Al-Ahadithul Muktara shi ma littafi ne cikin littafai da suka tara hadisai ingantattu malam diya'u ya rasu 643 an haife shi 569 da kuma ibnu sayyidin nasi al-ya'muri mutumin andalus ibnu sayyidin nasi sunan shi ne muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad za yake ce mishi ibnu sayyidin nasi waye sayyidin nasi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam go to sunan shi yayi kama da wato anninka anninka Muhammadin sai yake ci mishi ko ibnu sayyidin nasi al-yamur malai ibnu sayyidin nasi babban malami ne kwararre ya rasu shekara ta 734 wa khatib tunis khatib tunis wato malamin kasar tunisiya summa hafiduhu حافظ وقته أبو الفتح شما محمد ابن محمد ابن محمد ابن محمد mai littafin annafhu shaza eh sunan shi da sunan kakan shi kun san mu ma nan kasa zaka ga wannan suna mamaki laraba suna mamakin irin sunayen mu kuma sai ka ji an ce Muhammadul Awwal Muhammadul Thani Muhammadul Thalis wani ham Muhammadul Ashir wana ce akwai Muhammadu Sagiru, Muhammadu Kabiru, Muhammadu Mustafa, Muhammadu Majidadi, Muhammadu Wani, a ita duka kowa Muhammaduna, gida ɗaya kowa Muhammad. Har ma an aka rasa sunan mutum ce sunan shi Muhammadu, ce sunan maza aka mata suke cewa. Jigawa. eh kware kuwa eh shine ai zaka zanci Muhammad al-Awwal Muhammad Sani Muhammad Salis Muhammad Rabi Muhammad Khamis Muhammad Sadis Muhammad Thamin Tasi hal Ashir wani yakan yi Muhammadawa goma haka a gidan shi duka tabarrukan bismin Nabi sallallahu alaihi wasallam la karawa annabi daraja kai sa ka kai na nawa kenan yanzu muka yi na tara wannan na sha ɗaya kenan ya isa haka daga alamun na fara ci da guminku za mu yi hutu ne ko a ƙara sanatun sallah sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sallam